الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata takwas ga watan safar shekara ta dubu shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sulamul usul ila mabahisi ilmin usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul na shekul imam hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
guda ne ake wanke kuma da hannu biyu
wai game da darasi da ya gabata a jiya darasi na bulugul maram domin muna cikin kitabun bahara kuma muna cikin baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen arwalla mun wuce da hadisan da suke tabbatar mana da sifa da kaifiya ta arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dan uwa yake tambaya shin wanke fuska da hannu ɗaya ake yi ko kuma da hannu biyu iya yadda ya sauƙaƙa idan da hannu biyu za ka iya wankewa to da hannu biyu ya dace idan ba za ka iya wankewa da hannu biyu to ba laifi da hannu ɗaya mutum yana iya wanke fuskarsa shi dai fuska tana da farko tana da ƙarshe ga tsawo sannan kuma tana da farko tana da ƙarshe ga faɗi tsawon fuska shine daga matsarar gashin kai na al'ada zuwa karshen haɓa faɗin fuska daga wannan kunne zuwa wannan daga kunnen dama zuwa na hagu gaba ɗaya abin da yake tsakankanin nan shine fuska kuma dole a wajen wanke fuska mutum ya bibiye wato kogon idanu da naɗewar fata wadda take kasancewa a goshi da ƙarƙashin wato hancinsa da karkashin lebansa wurin da ake kiran shi an faɓa da kuma karkashin haɓa dole mutum ya kyautata wanke dukkan waɗannan wurare an gane ko kenan iyayen da ya saukaka in ma da hannu biyu ko da hannu ɗaya na'am wai misali mutum yana cikin arwalla ya wanke fuska ya wanke hannuwa zai shafa ruwa a kai ya je zuwa wanke kafafuwa sai iska ta fita daga jikinsa mai matsayin arwallar ta baci dole ya koma farko ya saki an gane ko fitar iska a tsake tsakin arwalla ko a ƙarshen arwalla wannan yana daga cikin abubuwan da ke warware ta saboda dalilin da yake tabbatar da cewa iska tana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla hadisin da aka zo aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani daga cikin sahabbansa idan na yana sallah kawai sai a kamanta masa tamkar iska ta fita daga jikinsa yakan samu irin wannan wasi-wasi aka ce ya rasulallahi shi zai yanke sallah bazan Allah ya ce a'a ba zai yanke sallah sai idan ya ji warinta ko kuma ƙarin fitatta kenan kaga a nan yana tabbatar mana idan mutum ya ji warinta ko ƙarin fitatta to wannan arwalla ta warware inda iska ba ta cikin abubuwan da ke warware a wallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce bai yanke sallah idan ya ji karin fitar ta ko kuma walinta haka bugo da kari hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda ubangiji ta'ala baya karbar sallar ɗayan ku in yayi hadasi sai idan yayi arwalla aka tambaye abu huraira Allah ya kara masa yadda marwacin hadisin aka ce wa mal hadasu ya abu huraira mi manzo Allah yake nihi da hadasi yace fusaqun aw duradun fusaqun yace aw duradun aw duradun ma'ana ita ce iska idan aka ce fusa iska wadda take fita ba tare da sauti ba idan aka ce durad iska wadda take fita tana da sauti duka dai a takaice iska ce bambancin su kusa ita ba ta da sauti a wajen fitarta sai dai wari durat ita kuma tana da sauti a wajen fitarta shine abu huraira Allah ya kara masa yadda ya fassara mana alhadas an gane ko da wani bangare daga cikin bangarorinsa ma'ana ita ce iska to don haka dai a takaice idan mutum yana arwalla iska ta fita daga jikinsa to arwalla ta ɓaci dole ya koma farko ya sake na'am nafila ce ko farilla ce wani misali mutum ne da yana da arwalla sai ya tafi ban daki ya biya bukatarsa bayan ya fito sai ya tafi ya sallaci sallah ta nafila amma shi a iya tunaninsa yana da arwalla a shi shi ko bayan wannan arwalla ya tafi ban daki ya biya bukatarsa menene matsayin wannan sallah da ya sallata sallah ce fatacciya in sallah ce ta farilla dole sai ya saki in nafila ce ko wannan ba maganar sakewa an gane ko saboda arwalla shar'i ce daga cikin sharɗa waɗanda suke na ingancin sallah da haka duk wanda ya sallah ba arwalla to ba shi da sallah inda ganganci ne to wannan zai iya kai shi zuwa kafirci me yasa saboda halitta haram ne duk wanda ya halitta haram wato ya kafirta saboda Allah ya haramta mana yin sallah ba tare da tsarki ba ta ce arwalla an gane ko dole Allah ba ubangiji ta'ala kamar yadda manzansa ya faɗa baya karɓar sallar ɗayan ku idan ya yi hadasi sai idan ya yi arwallah don haka a kan mantuwa idan mutum ya yi sallah ba tare da arwallah ba in sallah ce ta farilla to dole ya sake arwallah dole ya yi arwallah ya sake wannan sallah kamar yadda umar allah ya kara masa yadda hadisi na cikin almuwadda ta al'imamu malik umar ya jagoranci wasu jama'a ya musu sallah halin yana da janaba amma ya manta cewa yana da janaba bayan gama sallah umar allah ya kara masa yadda ya tuna cewa yana da janaba umar ya je yi wanka ya sake sallah amma sauran jama'a da suka bi shi ba wanda ya sake sallah domin sallar su sallah ce ingantacciya shine kamar yadda wani dan uwa yake mana tambaya a yau mutum ne ya bi wato dan tasina sallah amma bai san da cewa dan tasine ne ma'ana in aka ce dan tasine wanda bai yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin sallarsa sallah ce ingantacciya amma matukar mutum ya san ga matsayinsa to baya halatta ya bi shi sallah amma akan rashin sani idan ka bi wanda ya fita daga cikin musulunci sallah alhali kai baka sani ba to wannan sallah ce ingantacciya ba mu ganin rasaki darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama ba fasilin da ke bayani game da abin da gama garin jama'a wato suka samu kansu a cikinsa a yau irin abubuwan da suke aikatawa a gindin kaburra da abubuwan da suke shukawa na tsantsar shirka da ubangiji subhanahu wata'ala da shishigi da ƙetare iyaka da azarbabi game da matacci wanda bayani ya gabata bakin gwargwado akan baitittukan da malam ya zo da su a ƙarƙashin fasli yau insha Allah za mu tashi fasli na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر وأن منه علم وأن منه علم التنجيم وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساهر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك هذا ومن أنوائه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه وحله بالوهي نصا يشرع أما بسهر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المؤتبر malam Allah ya ji kansa ke faɗa faslun wato wannan fasli ne na musamman fi bayani hakikati sihir wato game da bayanin hakikanin sihiri an gane ku cewa sihiri tabbas ne fi bayani hakikati sihir kenan game da bayanin tabbacin sihiri cewa sihiri wato tabbas ne sai ya ce wa haddis sahir wato da hukumar da Allah ya shar'anta a yi ma ɗan dabo in aka tabbatar da cewa ɗan dabo ne to ga iya hukumar da Allah ya shar'anta cewa a yi masa tun a nan duniya kafin makomarsa lahira wa anna minhu ilmat tanjimi cewa yana daga cikin wato sihiri ilimin taurari me ake nihi da ilimin taurari ƙarin bayani zai zo ilimin taurari game da sanin abin da ke faruwa a ban ƙasa cewa tauraro kaza idan ya haɗe kaza za a yi alloba za a yi karancin abinci za a yi yaƙe-yaƙe za a yi musiba za a yi bala'i da sauransu to wannan tabo ne amma ilimin taurari game da sanin lokata ma'ana da iyayen da yanayin al'amurra na sama suke tafiya ma'ana kamar misali iska da girgije kamar ilimi dai na metiyo da sauransu to wannan shi halak ne domin wannan ba wani ba wani shaci faɗi ba ne ba na'ura ce akan sanya a auna a hango a yi bayanin cewa ga ya kaza wato akwai iska wadda misali akwai girgije ko akwai kaza wannan shi ba matsala ba ne ba yana iya kasancewa yana iya kuskurewa amma ilimi na taurari game da neman sanin abin da zai faru a ban kasa na al'amuran da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gudanarwa wannan dabo ne haramu ne sai ya ce wa zikiri hukumati man saddaka kahinan wato da ambato game da hukubar wanda ya gaskata boka wato shine dan diba za mu ga menene iya hukubarsa to shine malam yake ce ma ya mana fasli na musamman yake cewa wato yace wasihiru haqqun malam yace dabo wato gaskiya ne idan aka ce asir a Hausa shine ake kira dabo tare da cewa Hausawa sun ari wannan kalima wato suna amfani da ita akan wannan sharri da mugunta wato shine dabo a hausa me ake kiran dabo me ake kiran da kalma ta asir shine ake cewa asiri kenan wane yana da asiri ma'ana yana da asir shine ma'anar yana da asiri in aka ce asiri ana nihi da asir ha'un kin ce kawai aka shaye maimakon a ce asir sai a ce asiri an gane ko ha'un kin sai aka maida ta wato ya'una wane yana da asiri asir ake ne shi ne malam ya ce wasiru haƙun ya ce shi dabo wato gaskiya ne kalima ta asir a yare wanda yake na larabci shine malaman loga suke faɗa sarfu shai'i an haƙiƙatihi ila gairi wato juyar da abu daga hakikaninsa zuwa wani abu ga hakikanin al'amari sai a juyar da shi zuwa wani abu ma'ana ana gawas sai a juyar da mutum a juyar da akalar abu ya kalli yamma misali don haka larabawa suke fada su ce ma mutum masu haraka an washi kaza ai masu rafaka an mi ya juyar da kai daga fuska kaza kana yin gawas kai yamma suna amfani da wannan kalima masu haraka an washi kaza yana daga cikin haka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cewa inna minal bayani la sihra manzon Allah ya ce lalle wato akwai jan hankali akwai juyar da hankali daga cikin bayani an gane ko daga cikin bayani wanda Allah ya mallaka ma wasu daga cikin bayansa wato akwai juyar da hankula domin kasancewar akwai wanda in ya tsaya yana bayani a cikin jama'a wato hankulan masu sauraro gaba ɗaya za su karkato zuwa gare shi su ringa sauraron mi yake faɗa ko da abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne zai tafi da hankulansu akwai wanda in ya tsaya yana bayani ƙarya sai ya rikida maka ita ya maida maka tamkar gaskiya ce alhali ko ba gaskiya ba ce irin wanda Allah ya mallaka musu bayani shine maza Allah ya ce inna minal bayani la sihra lalle wato akwai jan hankali akwai juyar da hankali daga cikin bayani ma'ana wani yana da bayanin da zai juyar da hankulan jama'a gaskiya su fahimci cewa gaskiya ce alhali kuma ko kuma gaskiya su fahimci cewa ba gaskiya ba ce kamar yadda ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda yana daga cikin waɗanda suka zauna ba su fita yakin tabuka wanda wanda suka zauna babu wani uzuri suka ki fita yakin tabuka sama da mutum 80 da wani abu galibinsu suka kawo uzuri na ƙarya suka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya lallabo ya ɗan yi bayani ya ce ya rasulallah ya aika za ya hana ni mu faɗa mu fita yaƙi manzan Allah sai ya ce je ka wannan ya zo ya faɗa to akwai mutane uku ka'ab ibnu malik da hilal ibnu umayya da murara ibnu rabi' waɗannan ukun sun zo sun faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakikanin gaskiya cewa ba su da wani uzuri wanda ya hana su fita yaƙi kawai fita ne ba su yi niyya ba manzon Allah ya ce ku je mu ga yadda Allah zai kasantar da al'amarin ku je ku zauna mu gani Allah zai faɗa akan al'amarin to shine kabi wani malik yake cewa wallahi yace Allah ya mallaka mini bayani da iya jayayya ya ce wallahi ni a doron ƙasa ya ce ban san ba wanda zan iya tsayawa da shi in tattauna da shi face sai na ba shi bayanin da zai gamsu ya ce ina da uzurin da zan iya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamsu da bayani na ya ce to amma ina tsoron in na masa bayani Allah ya nuna masa abin da yake cikin zuciyata ya faɗa masa cewa uzurin da na faɗa uzuri ne wanda yake na ƙarya to don haka shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna minal bayani la sihra lalle akwai juyar da hankula wato daga cikin bayani wanda Allah ya mallaka ma wasu daga cikin bayansa to dan haka dai a takaice idan aka ce asihir a larauci shine suke cewa kullu shay'in khafiya sababuhu wa ladufa wa daqqa duk kan abinda wato ya ɓuya ya daɗa ɓuya abinda ba a ganin shi a bayyane shine ake kira da asira don haka lokacin asuba ake kiran shi asahar me yasa saboda baka tantance ba kawai zaka ga hasken asuba ya keto wato duhun dare ya gushi kamar yadda Allah ya faɗa ni jainahum bi sahar dangane da ma'anar asihir a shar'ance wato malamai sun masa ta'arifi daban-daban illa kasancewar galibin ta'arifat kin wato ba su haɗe ba ma'anar sihiri ta kowane fuska domin sihiri wato ya kasu kashi-kashi akwai sihirin da hukuncinsa kafirci ne akwai wanda bai kai haddin kafirci akwai kuma daga cikin nau'ikan sihiri shine asirul takhyili wanda a Hausa ake kiran shi rufa'ido to dan haka kowane malami ya dan yi bayani akan ma'anar sihiri amma babu wani ta'arifi wanda yake gamamme wanda ya hada shi ta kowane bangare da kowane nau'in sa na daga cikin wanda malamai suka zaba akwai ta'arifin da Ibn al-Arabi Allah ya ji kansa yama sihir a cikin littafinsa aridatul ahwal yake cewa asiru sai ce huwa kalamun mu'allafun yu'azzamu fihi ghayrullahi ta'ala wa tunsabu ilayhi al-maqadir wal kainat idan aka ce sihiri yace wani zance ne wanda yake abin hadawa wanda ana girmama wani Allah a cikin wannan zance kuma ana danganta masa duk wasu wato abubuwa wanda Allah ya kaddara da duk wani abu wanda zai kasance sai a danganta ma wannan sihiri shine yace kalamun mu'allafu zance ne abun hadawa sai yace yu'azzamu fihi ghayrullahi ta'ala wanda ake girmama wani Allah a cikin zancen domin zancen zance ne wanda akwai girmama shaidanu sai yace watun sabu ilaihi al-maqadir wal kainat kuma akan danganta duk wani abin da Allah ya kaddara da duk wani abin da zai wakana akan danganta zuwa wannan sihiri cewa sihirin ne yasa abu kaza ya kasance ibn qudama al-maqdisi Allah ya ji kansa shi kuma sai ya ce asir huwa azaimu wa ruqan wa uqan tu'athiru fi qulubi wal abdan fayumrid wa yaqtul wa yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi wato yake faɗa a cikin littafinsa alkafi fi fiƙi da imami ahmad shi ibn qudama al-maqdisi yace in aka ce sihiri yace azaimun wa ruqan yace wasu maganganu ne da wasu addu'o'i wa uqad da wasu kulle kulle to asiru fil qulubi wanda ke tasiri game da zukatan jama'a wal abdani da gangan jikinsu fayumri wani lokaci ya sanya mutum rashin lafiya wa ya ko ya kashe wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji kuma yakan raba tsakanin miji da mata to dukkan waɗannan tarifi guda biyu suna bayani ne game da asirul haƙiƙi ke da sihiri wanda yake na tabbas wanda yake sanya rashin lafiya ko ya kashe mutum ko ya haukatar da shi ko ya makautar da shi da sauransu kaga kenan a cikin tarifin nan asirul takhyili babu shi a ciki wanda ake kiran shi rufa'ido to a takaice kuma wannan kin shine dai abun nihi a wannan babi da malami to don haka game da cewa sihiri shin tabbas ne ko kuma ba tabbas ba ne shine malamai sun kasu kashi biyu akwai malaman da sun tafi akan cewa sihiri tabbas ne na daga cikinsu malami ya faɗa cewa wa sihiru haƙƙun cewa sihiri wato gaskiya ne wala huta asirun ya ce kuma yana da tasiri ga duk wanda aka masa sihiri amma fa cayi lakin bi ma kaddara hulkadiru sai dai tasirin dabu na kasancewa a sababin abinda wato alkadir ubangiji mai kaddara kowa da komai mai kaddara komai an gane ko bi ma kaddara yana kasancewa a sababin abinda Allah ya kaddara in Allah ya ga dama ne ya yarda kulle-kullen da aka yi zai iya tasiri ga wanda aka ma idan Allah bai yarda ba bai ga dama ba yanda za a yi dan dabo ko sun kai dubu duk duniyan nan inda za su haɗu su ma wani dabo in dai Allah bai nufata ba ba yanda za a yi wannan dabo ya tasiri a jikinsa kamar yadda bayani zai zo Allah ya faɗa wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi iznillah yan dabo ba su zamanto ba masu cutar da daidai da mutum ɗaya da dabansu sai da nihin Allah sai idan Allah ya so ya ga dama ne wato sihiri yake tasiri ga mutum to a nan malam yana ya tafi akan cewa sihiri tabbas ne wannan kuma ita ce magana tabbatacciya kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke cewa sihiri tabbas ne yana da haƙiƙa waɗanda suka saba a wannan mas'ala su ne al-mu'tazila al-mu'tazila su sun tafi akan cewa sihiri wato kawai rufa'ida ne ba shi da tabbas wani nau'i ne na rufa'ido yanda za a juyar da ganin mutum ya zamanto ya ringa gani bai bai kaga mutum ya soka wuka a cikinsa alhali kwa ba a cikin bai soka ya sa ta ne ta gefen shi ta wuce ko kaga mutum ya haɗu gatari alhali ko ba hadiya bai ko kaga mutum an hula wuta ya fada alhali yana gefe idan ku ne yake ganin cewa yana cikin wutar ko ku ga igiya mutum ya maida muku ita maciji to suka ce kawai sihiri wato rufa'ida ne ba shi da tabbas haka daga cikin suka aka ce to me yake sa mutum ya kamu da rashin lafiya suka ce wannan tsorata da yake a sababin wannan abin da idanun shi ya gane masa na dabo shine yake sanya mutum wato ya kamu da rashin lafiya ya cutu so a iya wato abin da suka tafi a kansa yana daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan wannan fada banda malaman mu'tazila akwai abu mansur al-maturidi da ibnu hazam az-zahiri ibnu hazam az-zahiri shi ma ya tafi akan cewa sihiri baya da tabbas haka abu ja'far al-istirbazi malami ne daga cikin malaman shafi'iyya da wasunsu daga cikin wasu malamai sun tafi akan cewa sihiri baya da tabbas kawai ruwa ida ne jumhurin malamai waɗanda suka tafi akan cewa sihiri yana da tabbas sun kafa hujja da dalilai alkur'ani da sunna dalilan da suke tabbatar da cewa sihiri tabbas ne akwai shi kuma yana da tasiri dalili na farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr ubangiji ta'ala yace Sulaimanu bai kafirta ba sanide shaydanu sune suka kafirta domin suna karantar da jama'a dabu wajhu dilala min hadhihi al-aya ma'ana fuska ta kafa hujja daga wannan aya akan cewa sihiri tabbas ne malamai suka ce inda sihiri ba hakika ba ne ba tabbas ba ne to ai karantar da shi ai ba zai yi ba yaya abinda ba tabbas ba za a dinga karantar da shi suka ce da Allah bai ba da labarin cewa shaidanu suna karantar da jama'a da mu kaga kasancewar ana karantar da shi kuma ga shaidanu suna karantar da wasu daga cikin jama'a wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa sihiri tabbas ne akwai shi hakika ne dalili na biyu suka ce fadar Allah subhanahu wata'ala da ya fada fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wato su mutanen sukan koya sukan nemi koya daga waɗannan mala'iku biyu da Allah ya saukar da su a doron ƙasa domin jarraba bayansa ta hanyar karantar da dabo suna koya daga wajen su ma yi farriko na bihi bainal mar'i wa zarfi abinda za su iya raba tsakanin miji da matarsa fuska ta kafa hujja daga wannan aya malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna cewa sihiri tabbas ne akwai shi me yasa saboda yana zamantowa sababi na rabuwar miji da matarsa kaga wannan ya nuna cewa al'amari ne wanda yake samamme kuma wanda yake hakiki ne inda a ce rufa'ida ne yaya za a yi a ce abu ne wanda yake raba tsakanin miji da mata kaga cewa yana raba tsakanin miji da matarsa dalili ne wanda yake tabbatar da cewa akwai sihiri kuma abu ne wanda yake tabbas dalili na uku fadar Allah subhanahu wata'ala wa min sharrin naffafati fil uqad ubangiji ta'ala ya ce ce ina neman tsari da ubangiji na game da sharri da game da sharri da mugunta na masu tuhi a cikin kulli masu tufi a cikin kulli su ne yan dabo annafasat fil uqad su ne yan dabo malamai suka ce inda sihiri ba tabbas bane to ba yanda za a yi Allah ya umarci manzansa da cewa ya nemi tsari wato game da yan dabo kaga umarnin da Allah ya yi cewa a nemi tsari game da masu tufi a cikin kulli ma'ana yan dabo dalili ne wanda yake tabbatar da girman hadari wato na dabo cewa abu ne tabbas kuma abu ne wanda yake samun ne dalilai daga cikin sunna wanda suke tabbatar da cewa sihiri tabbas ne hadisin aisha Allah ya kara mata yadda na faɗa cewa wani mutum daga cikin banu zuraik wato ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri wannan mutum ana ce da shi labid ibn al-a'sam labid ibn al-a'sam shine ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri aisha ta ce hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'ala sai da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ana kamanta masa cewa ya aikata wani abu alhali bai aikata ba sai ya yi wani abu sai a kamanta masa tamkar ya yi abu kaza kuma alhali bai yi ba an gane ko hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'ala har ya kai akan kamanta masa yayi abu kaza alhali kuma bai yi ba amma malamai sun tabbatar da cewa daban da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle ne yayi tasiri a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ganin ya yi abu kaza kuma alhali bai ba amma wannan dabo da aka masa bai yi tasiri ba ta bangaren abinda Allah yake turo masa na wahayi an gane ko bai masa tasiri ta bangaren abinda ake turo masa na wahayi bai taba hankalinsa ba amma ya kai wasu abubuwa zai ga yayi kaza kuma alhali bai yi ba Aisha ta ce hatta idza kana zata yawmi au zata laila wa huwa indi har aka kai wani lokaci wata rana ta ce ko wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare ko yana ɗaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ya yi addu'a sai ya ce ya aisha a sha'arti an Allah hastaftani fi mastaftaituhu fi ya ce aisha kin san da cewa ubangiji na ya bani amsa game da abin da na nemi fatawa a gunsa ma'ana game da irin yanayin da nake ciki domin mazan Allah ya yi addu'a cewa Allah ya sanar da shi irin halin da yake ciki mazan Allah ya ce ma Aisha a tani rajulani wasu mutane guda biyu wato sun zunun a cikin dare ina kwance faƙa'a da ahaduhuma inda ra'asi ɗaya daga cikinsu sai ya zauna wurin kaina wal'akar inda rijilayya ɗayan shi kuma wajen kafafuna ya zauna faƙala a haɗu kuma li sahibi ɗaya daga cikinsu sai ya faɗa ga ɗan uwansa kamar yadda yake cikin wata riwaya wanda ke zaune wajen kan sai ya tambayi wanda ke zaune wajen ƙawahuwa sai ya tambayi wanda ke wajen kan wannan bawan Allah ne ya same shi ya ce masa ma waji uhazar rajul ma waji uhazar rajul wannan mutum menene ya same shi menene rashin lafiyarsa faƙala sai ce masa matubu ya ce ai sihiri ne aka masa a sihirce ke a soke ki an gane ko matubu an ciro shi ne daga abdib idan aka ce abdib wato shine magani kinaya ce suke yi larabawa wato don arashi da game da cewa Allah ya bashi lafiya ma'ana mashur wanda aka masa dago sai su ce madubu madubu kenan abun ba magani suna arashin cewa Allah ya bashi lafiya kamar yadda ladik wanda kunama ta halbe shi ko maciji ya sare shi larabawa sai su ce salim salim kubutacce lafiyayye kenan arashi ne suke cewa Allah ya sa ya zamanto lafiyayye ma'ana abin da ya same shi na harbin kunama ko cizon maciji dafin ya gushi don haka mashur sai su ce madubu ma'ana abin ma magani ya ce maɗubu ya ce wannan sihiri ne aka masa ƙala sai ya ce masa man ƙabbahu wane ne ya masa sihirin ƙala sai ya ce labid ibn al'asar ya ce labid ibn al'asar shi ne ya masa wannan dabo shi ko labid ibn al'asar bai hudi ne ƙala sai ya ce fi ayi shay'in a cikin menene ma'ana ya masa sihirin dami dami ya gama ya masa sihirin qala sai ya ce fi mishdin wa mushaqa wato ya matsa ne a cikin macajin kansa da kuma gashin da yake tsiraya in an sarce gashi gashin da yake faduwa an gane ko don haka kar ku yi mamaki shi yasa za ka gama ce idan ta tsinye kai wannan gashi duk yadda za a yi sai sun nemi wurin da suka goye shi saboda abu ne wanda ya samo asali na 'yan dabo sukan gama gashin kan mutum wato su masa sirri kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama gashin kan shi wanda yake saraya wajen caji kai da wanda yake na gemun shi shine aka dauka aka hada aka masa da da shi aka masa wannan kulle kullen shine anan shi wannan mala'ikan daya ya faɗa ma dan uwansa yace fi mishkin wa mushada a cikin macajin kansa da gashin kansa wanda yake saraya a lokacin sarcewa da shine ya hada ya masa wannan dabo wa juffi dal'i nakhla zakara zakar wa juffi dal'i na dal'i nakhlatin zakar wato da kwamso wato na hudan dabino namijin dabino ma'ana dabino namijin dabino akwai wani kunshi da yake wanda yakan fito da wani abu wanda yake na kilili wanda shine ake dauka ake sama matan dabinai da izinin Allah sai su ba da yaya to wani kumshi ne yake fitowa wani kwamso irin kamar a misali abin gora haka to a cikin irin wannan kwamso shine ya hada wato ya sanya wannan dabo da imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce wa aina huwa to ina ya kai daban ya saka qala sai ya ce masa fi bi fi bi zarwan wato ya kai shi wata rijiya da ake kiranta bi'ru zarwan wanda a cikin wata riwaya wato ana kiranta wato ita ce dai biyu zarwan ita wannan rijiya tana cikin kabila ta banu zurai a can rijiya take a cikin gonakansu shi ne ya faɗa masa cewa daban yana can cikin wannan rijiya ya kai ya saka a lokacin nan ba a ta har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nasi min ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja wasu daga cikin sahabbansa suka jima wannan rijiya manzon Allah ya sanya aka shiga aka fito da wannan dabo an gane ko kamar yadda yake cikin wata riwaya fitowa da shi aka yi Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah ya faɗa mata ka annama ahana qa'atul hinna wato kace ruwan rijiyar wato wannan kace nannagen lalle ne ma'ana kace tamkar an kwaba lalle ya jajjawo wa ka annan ru'usa nakhriha ru'usu shayadi wato kan dabinnan da suke cikin wannan garka yanda ka san kan shaidanu haka suke me yake ni da shaidanu bakaken macizai kenan yanda ka san kan bakin maciji komai ya rikida a lokacin nan Aisha ta ce sai na faɗa na ce ya manzon Allah a falasta kharajtahu to me yasa ba za ka fito da shi ba ka sa a fito da wannan sihiri a kwankwado shi a lalata shi qala sai ce kada afani Allah yace tabbas Allah ya bani lafiya fa karihtu an usira ala an-nas fihi sharra manzon Allah yace ina tsoron in motsa sharri da bala'i da musiba a cikin mutane ayi ta ayi ta bala'i manzon Allah yace abin da ya hana in fito da shi saboda ai jama'a ta sahabbai ba kyalewa ba za su da sauran jama'a a wata riwaya aisha ta ce sai na faɗa masa na ce ya rasulallah shin ka fito da wannan sihiri ƙala da manzo Allah ya ce a'a ban fito shi ba na diga ga abubuwan da aka hada aka yi kuma ga yadda ruwan rijiyar yake ciki ya ce amma ana faƙa da afani lahu wa shafani ya ce sanadi ni dai Allah ya bani lafiya ya warkar da ni ya ce wa khashitu an asura ala nasi minhu sharra ya ce ina tsoron na motsa sharri da mugunta da musiba da bala'i a cikin jama'a a yi ta hayaniya aisha ta ce wa amara biha fa dufinat manzon Allah ya yi umarnin wannan rijiya aka binne ta gaba daya to a wata riwaya aisha Allah ya kara mata yarda na tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da wannan wato dabo manzon Allah ya sa an fito da shi ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yake cewa babu cin karo da juna wato tsakanin waɗannan hadisai tabbatattu da wanda ke bayanin cewa an fito da sihirin da wanda ke bayanin cewa ba a fito da shi ya ce saboda kasancewar babu cin karo da juna fitowar da ake nihi an fito da kwamsan hudan da bino kenan wanda aka sa sihirin a cikin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudu shi an gane ko korewa da aka ce ba a hudu ba ma'ana fasa shi wannan abun aka hudu abubuwan da suke cikin shi ne kenan don haka mazan Allah sai ya sa aka binne wannan rijiya gaba daya ƙarin bayani zai zo nan gaba insha Allah ta hanyar da ake warware sihiri in an tabbata an san ga abubuwan da aka gama aka yi sihiri ga inda aka kai shi aka binne to a tone shi a lalata shi a kone shi wannan yana daga cikin abin da ke warware sihiri Allah ya ba bawa lafiya a takaice wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa sihiri tabbas ne ta fuskoki daban-daban fuska ta farko ga ya anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana cewa a cikin gashin kansa da macajinsa aka hada aka masa wannan sihiri kaga gashin kai da macaji abubuwa ne waɗanda suke tabbas kaga wannan yana nuna cewa sihiri abu ne wanda yake hakika ya wuce rufa ido sannan fuska ta biyu manzan Allah cewa yayi Allah ya bani lafiya ya warkar da ni kaga shi kuma waraka tana kasancewa game da ɗaukake illa da duk wata rashin lafiya da take jikin mutum wannan kuma yana nuni cewa kenan abu ne wanda yake tabbas fuska ta uku shine fitowa da aka yi da shi daga cikin rijiya shi fitar da wani abu ai baya kasancewa sai ga abin da yake tabbas abin da yake hakika to don haka a takaice waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da cewa wato sihiri tabbas ne to shine anan malam yace wasiru haqqun yace sihiri tabbas ne walahu ta'siru wato yana da tasiri ga duk wanda aka ga wanda aka masa sihiri ga duk wanda aka masa sihiri to sihiri yana da tasiri a jikinsa lakin bima qaddarahu bima qaddarahu al-qadir ya ce sanidi tasirinsa na kasancewa wato game da abin da alkadir wato mai kaddara abubuwa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala kaddarahu wato game da abin da ya kaddara don haka tasirin sihiri kwa kamar yadda muka yi bayani wani lokaci sihiri yakan kashe mutum gaba ɗaya kwata-kwata ya raba mutum da rayuwarsa wani lokaci ya taba hankalin mutum wani sihirin wato ya taba hankalin mutum wani sihirin ya makautar da mutum wani sihirin ya sanya mutum rashin lafiya yau lafiya gobe ba lafiya ya rayuwa wani sihirin zai hallakar da dukiyar mutum wani sihirin zai zamanto ya sanya mutum yana tafiya a baibai yana tasarrufat irin na mahaukaci to babu irin abubuwan da 'yan dabo ba sa yi abubuwa da yawa za ka ga mutum ya yi kasance ya fita daga cikin hayyacinsa shi ne allah ya bayyana mana na daga cikin nau'ikan wato tasirin da sihiri yake shine raba tsakanin miji da mata shi ne ya ce lakin ya ce sanadin shi sihiri wato yakan yi tasiri bi ma kaddara hulkadiru a sababin abin da alkadir mai kaddara abubuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da ya kaddara kenan in ba da kaddara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan da za a yi tasiri wannan bayan da za a yi dabo yi tasiri sai ya ce a anibi zatta kadiri wato ina nufi da wannan kaddarawa ma kaddara fil kauni abinda ubangiji ta'ala ya kaddara fil kauni wato a cikin kasantattu ma'ana cewa abu kaza zai wakana kenan a takadirul kauni la fi shir'atin muqahhara mana yace amma ba a cikin shari'a wadda take abin tsarkakewa abinda muke so mu fahimta anan malam yana bana bayani game da kaddara domin akwai at-taqdirul kauni akwai at-taqdirul shar'i at-taqdirul kauni shine duk abin da Allah ya kaddara wanda zai wakana wannan kuma yakan kasance a cikin abin da Allah yake so da ma abin da Allah baya so a takadirul kauni kenan abubuwan da Allah ya kaddara zai kasance to wannan yana kasancewa a cikin abin da Allah yake so da kuma abin da Allah baya so kuma shi a takadirul kauni dole ne ya tabbata an gane ko duk abin da Allah ya kaddara a takadirul kauni dole ne ya tabbata yana daga cikin a takadirul kauni Allah ya kaddara wasu bayan shi su zamanto mu'mini wasu su zamanto kafirai ya kaddara alkhairi da sharri ya kaddara wato yalwa da tsanani to amma yanzu misali shin Allah na yarda da kafirci bai yarda da kafirci ba amma shi ya kaddara shi kaga wannan kenan a takadirul kauni yana kasancewa a cikin abin da Allah baya so kuma yana kasancewa a cikin abin da Allah ya yake so ubangiji ta'ala ya umarce mu da cewa mu yi imani da shi mu yi imani da manzanninsa kuma yana son wannan imani da ya goyi bayansa sannan ya kaddara kafirci amma baya son kafirci kamar yadda ya faɗa wala yarda li ibadihi al-kufr kamar yadda ya faɗa kul inna allaha la ya'muru bil fahsha amma ya kaddara wasu bayan shi su kafirce masa to dan haka shi at-taqdirul kauni yana kasancewa a cikin abin da Allah yake so da abin da Allah baya so yanzu misali dawo dawo Allah ne ya kaddara shi amma ba dan yana son shi ba ba dan yana son shi ba dan shi haka ma dan yace أعني بذا التقدير ما قدر ما قدره yace ani bi zar takadiri ma kad qaddara fil kauni yace ina nihi da wannan kaddarawa abinda Allah ya kaddara a cikin kasantattu ma'ana abinda zai wakana kenan a takadirul kauni sai yace la fi shir'atil mutahhara amma ba a cikin shari'a wanda take mai tsarki yanzu misali imanin da Allah ya ce mu yi da shi kaga wannan at takadirul shar'i ne Allah ya shar'anta mana mu yi imani da shi to shi kuma a tagadirun shar'i baya kasancewa sai a cikin abin da Allah yake so a tagadirun shar'i baya kasancewa sai a cikin abin da Allah yake so kaga Allah ya kaddara mana cewa mu yi imani da shi mu yi imani da manzanninsa mu sadar da zumunta mu yi da'a ga mahaifa mu tsina sallah mu bayar da zakka mu azumci wata na Ramadan wannan duka a tagadirun shar'i ne shi a takadirun shari'i baya kasancewa sai a cikin abin da Allah yake so yake kauna amma fa kuma shi ba dole bane bai yaukana kaga Allah ya ce mu yi imani da shi mu yi da'a ga mahaifa mu sadar da zumunta mu tsaye da sallah a lokacin da sauransu to a nan wasu sun tsaye da sallah wasu ba sa tsedawa wasu suna da'a ga mahaifansu wasu ba sa da'a ga mahaifansu kaga kenan shi ba dole bane bai kasance na kasancewa ga wanda Allah ya masa dace to shine yace la fi shir'atil mutahhara yace ba a cikin shari'a wadda take a mun tsarkakewa wato shine malam sai yake cewa wa hakum ala sahiri bit takfir malam yace ihkunci bitakfiri game da kafirtarwa ala sahiri ga dandabo ma'ana dandabo duk hukuncin cewa kafiri ne ya kafirta wa hadduhul qatlu kuma haddinsa wato shine kisa bila nakiri wato ba tare da wani musu ba shine yace kama a tafi sunnatin musarraha kamar yadda ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-musarraha wadda take abin bayyanawa mimma rawahu tirmizi daga cikin abin da al'imamu tirmizi ya rawaito a cikin littafinsa a sunan wasahaha kuma ya inganta hadisin an jundube wato daga jundub ibn abdullah wa haka za fi asari haka ya zo a cikin wato maganganun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amrun bi qatlihim wato umarni game da kashe 'yan dabo ruwi an umari an rawaito daga umar allah ya kara masa yadda ya yi umarnin cewa duk wani dan dabo a sare masa kai ya ce wasaha an hafsata inda maliki haka a wurin al'imamu malik wato ya inganta an gane ko inda malikin a wajen al'imamu malik wato a cikin littafinsa almuwadda ya inganta an hafsata wato daga hafsa diyar umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ma fihi abin da ke cikinsa aka wa murshidin mafi karfin wato dalili lissaliki ga wanda yake so ya bi hanya ya gane cewa dan dabo kafiri ne jininsa ya halatta to akwai hadisi daga hamsa Allah ya kara mata yadda wanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya rawaito a farko limani ya faɗa cewa wa hukum ala sahiri bit takfiri yace kai hukunci game da kafirci ga dan dabo ma'ana ka tabbatar da cewa dan dabo ya kafirta domin dalilan da suke tabbatar da kafircin ɗan dabo sun wuce a lissafa an gane ko idan ka ɗauki aya guda biyu wanda Allah ya yi bayani a cikin suratul baqara za ka samu fuska ta kai kusan goma Allah yana tabbatar da cewa ɗan dabo kafiri ne faɗarsa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير lau kanu ya alamu a cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah ya tabbatar mana ɗan dabo kafiri farko mi ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu yayin da wani manzo mai gaskata abin da ke tare da su na littattafai ya zo musu daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala da suwa ake magana a nan su ne yahudawa lokacin da wani manzo na musamman daga wajen Allah ya zo wanda halin manzon mai gaskata abin da ke tare da su ne na littattafai a taura da injila an gane ko a taurar da Allah ya saukar da sauran littattafai manzon da ya zo yana mai gaskata waɗannan littattafai cewa daga wajen Allah suke wa ake ni da manzon shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabaza fariqu min allazina utul kitaba wasu jama'a daga cikin waɗanda aka ba su littafi sune yahudu sai suka watsar da littafin Allah nabaza an gane ko nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri suka watsar da littafin Allah bayan bayan suka dina karatun wannan littafi da yin aiki da abin da yake cikin sa suka masanyi wato shine dawo ka annahum la ya'lamuna ka ce tamkar basu san ba da cewa wannan littattafai daga wajen Allah suke suka watsar da wannan littafi ubangiji ta'ala sai ce wadda ba umar ta tulu shayaɗinu a cikin wannan aya sawa'an ana nihi da littafin da suka watsar littafin da ke hannunsu a taura ko kuma alkur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gabaɗi wannan dalili ne wanda yake tabbatar da kafircin dandamu me yasa saboda kasancewar abu ne sananne cewa shi dan dabo baya aiki game da dabansa sai da wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala kaga kasancewar watsar da littafin Allah mutum ya masanyi wani abu wanda yake koma bayan shi wannan kafirci ne domin Allah ya faɗa wata ba kuma ta tudu shayadinu ala mulki Sulaiman da suka watsar da littafin Allah sai suka bi abin da shaidanu wato suke karantawa jama'a suke jefa musu akan game da mulkin annabi suleiman suna faɗa musu cewa wai da wannan dabo ne annabi suleiman ya mallaki mutane da aljannu da dabobi da tsuntsaye da komai suke karanta ma jama'a cewa ai gaya da wannan sihiri ne ma'ana annabi suleiman ya mallaki halittu na ubangiji shaidanu suke karantar da mutane wannan dabo to wannan kuwa yana tabbatar da cewa duk wanda ya masanya wahayin Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu wanda yake na shaidanu to wannan ya kafirta me yasa saboda ya zama mai bautar dagutu wanda in aka ce dagutu shine asalin kafirci kenan ka aje dokar Allah subhanahu wa ta'ala ka bi dokar wani kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk wanda ya ma wani da'a akan halitta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halitta to wanda ya maida wannan wanda yake masa da'a ya maida shi daguti ya maida shi shine Allahnsa kamar yanda wato Adiyu ibn Hatim Allah ya kara masa yadda lokacin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida al-aya ubangiji ta'ala yake cewa sun maida malaman su da masu ibadar su sun maida su alloli min dunillahi ba Allah banda Allah ma'ana sun maida malaman su sun zama allolin su Adiyu ibn Hatim sai yake cewa manzon Allah inna lasna na abudu yace ai mu ba ma bauta ma malaman manzon Allah sai yace masa alaysa yuhilluna ma harrama Allah fa tuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalla fa tuharrimunahu kaza Allah yace masa yanzu malaman naku ba sa hadatta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da cewa halak ne shin ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta kuma ku yadda da cewa haram ne Adiyu ibn Hatim yace bala yace kwarai ya manzo Allah mukan yadda da abinda suka haramta mana abinda Allah ya halatta kuma mukan yadda da halatta mana abinda Allah ya haramta idan malaman mu suka faɗa mana zan Allah sai ce masa batilka ibadatu kum iyahu wannan shine bautar da kuke musu kun maida su allolo kun maida su allolo to dan haka anan ubangiji ta'ala yace sun watsar da littafin Allah bayan bayan su kenan wata jama'a daga cikin yahu ka ce tamkar ba su san da cewa waɗannan littattafai daga wajen Allah suke wata ba'u ma ta tulu shayadinu sai suka bi abinda shaidanu suke karanta musu ala mulki Suleiman game da mulkin Annabi Suleiman suka zo suna karantar da su cewa ga abubuwan da ga abin da Annabi Suleiman ya mallaki wato mutane da aljannu da dabobi da tsuntsaye kaga fuska ta farko kenan wanda take tabbatar da kafircin su shine watsar da littafin Allah sun bar dokar Allah sun bi doka wanda take ta shaytani sai ce wa ma kafara Sulaimanu fuska ta biyu ubangiji ta'ala ya ce Sulaimanu bai kafirta ba sai ce walakin na shayaɗi na kafaru yu'allimuna nasa sihir sani dai shaidanu su ne suka kafirta domin suna karantar da jama'a da mu kaga wa ma kafara Sulaimanu ai wa ma sahara Sulaimanu Sulaimanu bai yi sihiri ba saboda sihiri kafirci kaga anan kararan ubangiji ta'ala yana tabbatar mana da cewa sihiri wato kafirci ne tunda cayi wa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafirta ba tunda bai yi sihiri ba sai ce walakin na shayatin kafaru sanadin shaydanu su ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihira domin suna karantar da jama'a da mu wa ma unzila ala almalakaini bi babila haruta wa maruta kuma suna karantar da su abinda aka saukar ma mala'iku guda biyu a babil sune haruta da maruta mala'iku ne biyu wanda Allah ya saukar da su domin jarraba bayansa a ga wane ne zai zaɓi dabo kuma wane ne zai ji tsoron Allah ya nisanci dabo shi ne ce wa ma'un zai la'adar malakai ne bibami la haruta wa marut sai ce wa ma yi allima ne min ahadin hatta ya kula inna ma na hannu fitnatun fala takfur wa ma yi allima ne min ahadin wato waɗannan mala'iku guda biyu ba sa karantar da mutum daidai da mutum daidau hatta ya kula sai sun faɗa masa dan nasiha su ce masa inna ma na hannu fitina ka san da cewa mu dai fitina ce Allah ya saukar da mu mu karantar da dabu don jarraba bayansa fala ta kafur kada ka yadda ka kafirta kenan me suke nihi da fala ta kafur kada ka kafirta ma'ana kada ka nemi koyan dabu domin koyan dabu kafirci kaga fuska ta uku kenan sai ya ce fa ya ta'allamu na minhuma ma yufarriqu na bihi bainal mar'i wa zawji sukan koya daga gunsu abin da ke raba tsakanin miji da matarsa kaga raba tsakanin miji da mata aiki ne daga cikin aiki ne wanda yake da kafirci abinda Allah yake so kai ka zo ka watsar da shi to wannan nau'i aiki ne daga cikin ayyuka waɗanda suke na kafirai sai ce wa ya ta'allamuna ma ya durruhum wa la yanfa'u fuska ta biyar kenan suna neman sanin abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba suna neman sanin abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su kaga wannan haramu ne duk abin da zai cutar da kai ba zai amfane ka ba to wannan haramu ne sai ya ce wa mahun bi gari na bihi min ahadin illa bi iznillah wato su yan dabo ba su zaman ba masu iya cutar da daidai da mutum ɗaya da daban su illa bi iznillah sai da izinin Allah an gane ko kenan kafin wannan wa ta'allamu na ma yadurruhum wala wala yanfa'u shine yace wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah sai yace wa ta'allamu na ma yadurruhum wala yin fa'ubu sai ce wala kada adimu fuska ta shida tabbas yan dabo sun yi sani da manishka rahu duk wanda ya fanshi dabo akan wahayin Allah subhanahu wata'ala ya watsar da wahayi ya fanshi dabo malahu fil akhirati min khala ba shi da rabo a lahira to duk aikin da zai kai bawa ya zamanto ba shi da rabo a makomarsa lahira to wannan aiki ya tabbata kafirci ne shi ne ya ce wala kada alimu da manishta rahu ma na gufi da akirati min kala sai ce wala bi isa ma shi rau bihi an kusa ubangiji ta'ala ya ce tur da allah wadai game da abin da wato suka fansar da kawunansu laukanu ya alamuna da a ce sun yi sani wato da basu zaɓi da ba sai ya ce walau annahum amanu fuska ta bakwai kenan walau annahum amanu da a ce sun yi imani wattaqau sun tsara dokokin ubangijinsu la masubatun min indillahi khair lalle sakamakon lada da Allah ya tana dama bayan sa masu da'a gare shi khairu shi yafi alkhairi law kanu ya'lamuna da a ce sun yi sani to kaga anan cewa walau annahum amanu da a ce sun yi imani kaga ashe dan dabo ba mumini bane kafiri cewa walau annahum amanu wattaqau la masubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun to dan haka a takeice shine a nan malam ya ce wato wahakun alassahiri bittafi malam ya ce bi hukunci game da kafirci alassahiri ga ɗandabu ma'ana ka tabbatar da cewa ɗandabu kafiri ne sai ya ce wa haddu hulƙatulu kuma haddinsa wato shine kisa ma'ana a sare masa kai bila da kiri wato ba tare da musu ba kama a ta kamar yadda ya zo fi sunnatil musarraha a cikin sunna wadda take a bar bayyanawa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma rawahu tirmidhi daga cikin abinda al-imam tirmidhi ya rawaito wa sahaha kuma ya inganta hadisin an jundibi wato daga jundub ibnu abdullah wa haka za fi asari haka yazo a cikin hadisi wato ruya an umari wanda aka rawaito daga umar kenan ya zo a cikin hadisi amurin bi katilihim wato umarni game da kashe yan dabo umar ya ce aje duk wani dan dabo namiji da duk wata yan dabo mace idan aka same su umar ya ce a sare musu kai domin datti ne a ban kasa ya ce wa saha an hafsa ta kuma ya inganta daga hafsa matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ta umar inda maliki a wurin al'imamu malik da ya rawaito ma fihi abin da ke cikin riwayar akawa murshidin akwai mafi karfin dalili lissadiki ga mai bin hanya domin ya gane wannan matsala ta kafircin dan dabo cewa kuma haddin shi a sare masa wuya idan ka karanta wannan hadisi na hamsa za ka tabbatar da haka karin bayani game da hadisan insha Allah zai zo a darasi na gaba nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك